الله الرحمن الرحيم wakafi za mu magana yau shi ne wato kamar da yadda ya zo shi wakafi kamar abu ne kamar hutu ne lokacin da kake karatu ko kake karanta wani abu ka zo tsayawa kake son za ka huta yalla hutawa da zaɓin kanka ne ko kuma a dole ce sa to wannan shi ne abin da za mu karanta yau insha Allah
huwa qat'un nutiki shine abin da ake cewa wakafi shine yanke magana inda akhirul kalam nan ƙarshen kalma lokacin da ƙarshen kalma ta zo ka yanke ta lalla wajen tsayawa ne ko ba wajen tsayawa ba ne tsayawa da kai ta dole ce ko ka ta ihtiyar ne zaɓin kanka ne kai ko kuma saboda wani dalili ne da ya sa kamar yadda za mu ji dalilan da suke sa da ana yanke za mu ji insha Allah na'am qabilu kul ibtida'u shi wanda yake muƙabala da shi wato aka sansa shine a ce farawa domin ni da aka ce wakafi ai akwai inda aka fara to farawa shine yake muƙabalansa allazi huwa amalu alladhi huwa
wal alladhi huwa amalu wanda shi farawa aiki ne a lokacin da aka fara abu kaman ka fara aiki ne lokacin da ka aje aikin ka ga huta kake son zaka to shine abin da yake abin da muke son na'am fal waqfu shi waka bi istirahatun an zalika al amali shine hutawa ga wannan aikin ka fara aiki to kana son zaka huta to kaga ya zama mukabalan aikin an fara ga kuma karewa ga tsayawa kuma na'am wa yatafarra'u an qasid al istirahati yana izantuwa ga nufin nan na istiraha hutu fil waqti a cikin waqfi wakafi ne ba na'am fil waqti Eh, wakafi ce ba wakafi to
Eh, fil waqfi mm.
fil waqti eh salasu maqasid na'am wai tafarra'u salasu maqasid shine shine shine fa'ila na'am salasu maqasid wato ma'ana manufai guda uku shine yake ran yake risantuwa an kasid istirahatu bil waqti ga wajen nufin hutu fil waqti a cikin waqti wato ma'ana mutum yana son zai yi wakafin da mun ce wakafa ayi istiraha ne ko na'am to wannan akwai salasu maqasid wanda za mu yi magana akan su
na'am a reshen wannan wato yana da reshe reshe har guda uku na'am fa yakunu bi tamamil garadi yana kasancewa don cikan garali min alkalami daga zance abinda kake son ka faɗa duk buƙatar ka da kake son ka faɗa daga mara magana ka riga ka gama ta na'am to kaga ai tsaye tsayawa ko Mhm.
to ya zama ɗaya ɗaya ɗaya kenan wa li tamamin nazmi fi shi'r ko kuma idan waka ce ka gama waka kana son zaka fara wa li tamamis taj'i kin nasiru in kuma a nasiru ne kana son zaka yi saju'u ne kake son zaka yi na'am shi kuma wannan abin da shi saju'u shine kamar yadda zamu yi makaranta a can bangaren balaga shi abu ne wanda yake ba waka bane amma kuma ya kusan ya kama da waka kamar yadda zaka ga ayoyin Qur'ani suna zuwa an kana karanta su sai ka dinga jin dukkanin su ma kamar suna da kafiyoyi ne kamar yadda muke karanta kafiya din a gani to irin duk waɗannan abubuwan su ne kamar su ne
wa huwa imma ihtiyariyun imma yakan zama imma yi tiyarin da zaɓin kansa ne mutum bil ya'il musannati shine biliyar masana da min tare wato ihtiyariyun ihtiyariyun na'am daya daya kaga dan zaɓin kansa kenan na'am ay qusida li zati ai an nufin an na nufin wannan abu ne dan dan zatin wannan abu wato dan zaɓin mutum yake son zai wato wannan wannan yayi maka labdin ihtiyariyun ne saboda ya san akwai wanda zai zo maka ihtibariyun shi kuma na'am shi yasa dan kada ka- wannan da wancan din shi ya zama maka da eh wanda ina jin alisafin ma shi ma hakan ya zo sai sai ya bata shi wajen bugawa na'am to kaga wannan ihtiyarin yana nufin da ya ne zaka rubuta shi na'am aw irtirariyun ko kuma bukatuwa ce inda qata'in nafar lokacin da numfashin ka ya dauke kamar kana karatu kana karatu sai numfashin ya dauke na'am to zaka samu waje ka tsaya na'am yana bukatar kai wakafi a nan wajen na'am aw ihtibariyun ko kuma itibarin to kaga shi kuma wanda yake wannan din kenan shi yasa yake bil muwahhadati na'am shi kuma a nan wajen kaga dugon dugon kwaya ɗaya ne baya bace so ake a jarraba ka akan wani abu a ce zaka iya yin kaza na'am Ya ga ay iya.
qusida li ihtibari a shakhsin ana nufi ne dan a jarraba wani mutum hal yusinu al zai waqfa iya tsayawa ala nahwi a bima misalin yanzu misali bima abu ce so ake ka tsaya a bima za ka iya tsayawa na'am wa wa Allah Gwada mutum. Eh, to Allah ya ji duniya ba da ji da yake yasjuda
eh Allah ya sujudu ya ji duba eh wannan ma haka yake nan ta sun yayi Mm. Allah ya jidu ana son za a ana son misali mutum a gani cewa wannan wakafin kamar ita bari yanzu ake a gani ya za ka na'am yi tsaya a nan wajen na'am amma shtamalat an mace mara alaihi wa rahmatu don sayayyin shi ma a nan wajen kamar a ce a nan wajen sai ake ka tsaya kamar kun sayayyin din haji na'am eh aula ko kuma a'a ba za ka iya ba so ake a gwada ta to shi ma wannan akan yi in ka zo nan wajen sai ka yi wakafi a wajen inda wakafi dama shi duk inda ka zo ai dole ne ya zama ka yi dauri a ƙarshen yawwa wal awwalu na farko imma istisbatiyun in ma tabbatarwa huwa ma waqa'a fil istisbati shine abin da ya afko a cikin wajen istisbati wato abin da yake tabbata ne ka tabbatar da wannan abin ba wai a'a ana yi ne ko musu kake ba a'a abu ne wanda ya riga ya tabbata na'am wa Wannan wasu- su'alul maqsud bihi eh me gaba ta'ayinu muhammadin ta ayyano Na'am.
ruhani Eh, da kuma tambayar abin da ake nufi da shi ana son a ayyana mubahani abu ne wanda ya riga ya riga sun tabbata guda biyu amma so ake a abin ka tabbatar ya kaya da ya tabbata amma so kake yi ka ji wanne abin arfe yake na'am ina misali nahawu kamar ka ce manu na'am manu na'am ko ayyun a yaushe ne za ka yi wannan ko kafin liman kala ga wanda ya ce ja'ani rajulun mutum ne ya ce maka ja'ani rajulun mutum ya zo maka ya wani mutum ya zo maka to kaga aya rajulun ai na kira ce mu ba ma shi ko to na'am so kace ka gane wani mutum na'am to za ka yi wannan abin sai ka ce kaga ya zo su'ali ne al-maqsud bihi ta'ayyin ta'ayyin mubham so ake ayyana mubhamin da yake ciki to wannan mutumin da ya zo wanne to na'am in za ka yi tambaye sai ka ce manu na'am
manu na'am abin da za ka ce kenan na'am aw qaumun ko kuma mutane ne aka ce ja'a ne kaumu sai ka ce ayyun na'am ayyun na'am
wanne kenan daga cikin mutanen wanne daga ciki na'am ko kuma shi wannan mutumin kamar man ne sai ka ce manu wanne a na'am cikin mutumin da ya zo wanne ne daga ciki to za ka yi wakafi idan kawai za ka a nan wajen sai ka ce manu za ka ce manu ba za a sa can nuni sake ne a ce manun a a kuma babu ita ita wacce to wadda za ka kara da to manuna din Eh.
to ga'idan galiban abin da ake so za a yi wani zubin ana yi ne ana duban me aka yi a wajen tambayar ai muna magana fa'ili ne ko to fa'ili ya marfu'i ne to anan wajen ma sai ka ce sai ka masa rafa'a shi ma a wajen halin tambaya ne za ka tambaya sai ka ce manu sai ka masa rafa'a an gane ko akwai inda yake halin jara kuma wani wajen da za ka ce mani ko mana ko halin nasu ba to duk jiran shi ma nan gaba dai duk zai magana duk zai magana akan wannan ma
na'am wa imma inkariyun ko kuma inkari ne kaga wannan ai abin ya riga ya tabbata ne eh, amma zo kake ka san wanne ne isbati ne an samu tabbatar abin kaya da amma amma waye daga ciki na'am so kake ayyana maka ne daga cikin mu- mutanen da suka zo wanne ne yanzu
bi ziyadati muddatil inkari shine shi abin da yasa ake kawo da inkari din yake saboda daɗin mujjan nan ta musu fi cikin sa ana son a ƙara mujjan shi musun ma ana son a wato a ɗauki lokaci a ji menene tunda musun da kake yi za mu- za- so ake a a ji ma ya ya ɗauka wato don ka ƙara fahimtar ma abun musun ne ma wato so kake ƙara jan musun na'am ba wai so kake kawai kai musun shi ne ya wuce ba so ake a ƙara jan sa na'am eh
wa huwa lawaqi'u shine wanda yake zuwa fi su'ali a maqsudin cikin bihi tambayar na abun nufi bihi da shi ma- inkara ma'anar- a fi inkaru su'alin kenan na'am shine mai zuwa fi su'alin a cikin tambaya wadda kuma tambayar makasudin bihi in kara habar lil khubari kubari wanda ake nufin musun labarin wanda ya- abin an ba da labarin abin da aka ba da labarin shi kana nufin kai musun wannan labarin labarin da aka kawo maka na'am to shine ake zuwa da shi sai kai wannan tambayar amma tambayar kaman tana nuna maka kaman ma kana musun abin ne da kai tambaya da kai eh kaga ba wai su kake ka sani ba kenan so musun ma abin kake son kai na'am aw kaunul amri ko kuma kasancewar la- lamarin ya a bisa a bisa sabanin abin da aka ambata ne ma abin da aka gaya maka ne, kai kana ganin abin ma ba haka bane kaga dai kana musu kenan
wa hina izin yayin nan fa in kanat al kalimatu manunatu to idan an zo irin wannan idan kalmar sai ka duba a gani munawwi na kenan idan an ci kalmar ta zama mai mai tanwini ce akwai tanwini tare da ita
surat tanwin to shikenan yanzu wannan tanwinin sai a masa kasra a nan wajen abin da za ka yi masa kenan sai a je- sai a cire tanwinin gashi nan wata ayyana tilayawa na'am ma da zanko sai kuma a ayyana yawa take yau kuma akwai madda tare da ita na'am kamar misali yanzu cewa kai ja a zaidun na'am zaidu ya zo na'am to shi kuma mutum yana son zai maka wannan tambayar wanda kuma tambayar akwai musu a cikinta da yake son yi na'am sai ya ce azai azai azai duni a kasan cewa zai don ba mun ce ko a can nawo ba mun yi magana zancen cewa akwai iwali ce ita nunin nan tana zuwa shi wali idan muka zo wajen tasniya ai muna sa su zo shi shi take koma zai gane ko to ai an bayyana ta ne to a nan wajen ma yanzu da can wajen akwai tanwini to sai ka bayyana ta a nan wajen tunda da ka zo tambayar kuma ai babu ka sa tanwinin ba ko to sai ka bayyana ta kamar yadda muka faɗa a can nawa muka ce lijibar luhani tana zuwa nuni ko in ka ce zai don in ka zo tasniya sai ka ce zai da sai ka bayyana nunan saboda can mufradi an jita amma aka zo tasniya kuma ba a jita ba to sai ka bayyana ta ka ce zai da ne ba ita muka ce tasniya ita nuni ba ita ce alamar rafa abu muka ce alibi shine alamar rafa ai nunin ba ta da wani fa'ida a nan wajen kawai an yi ta ne dai don ta zama maimakon waccan wanda muka faɗa a mafarki amma ba haka ba ta da wani fa'ida a nan inda ba dan haka ba duk inda na hawaye ji akan can kalma yake duba da ya kamata a ce nunin nan yau ita ce alamar rafa amma sai aka ce ba shine alamar rafa saboda mai saboda ba ta da amfani mu a nan kawai ta zo ne da jibr luhani kawai saboda wancan bukar amma sabanin yanzu in abu Allah mutum ne kake son kai sai ya fa Allah ne ya fa Allah ne ta fa Allah ne ya fa Allah ta fa Allah ne ya ga wannan an ce nunin kuma ita ce alamar rafa a nan wajen saboda mai saboda amma furaji ya fa'alu ai ba a ci tanwini ba ba ya fa'alon kace ba ya fa'alu kace saboda haka nan kaga ba tanwini saboda haka a jini ne su zama alamar fa'a wanda ma shi ne mai kitarwa a wajen lirabin nuni wani inda nuni take zuwa alama ba da kici a nan wajen to a nan wajen ma da kace za a zai don tun da munawwani ne an yi tanwini to idan kawai za ka yi tambayar shi ma a nan wajen tambaya ta inkari to sai ka kawo a zai du to ai akwai nuni ko sai ka kawo nuni din nunin kuma sai ka mata kasara shi ne yake a zai duni yanzu zaidin me yazo har wato ma wato ma musu ma kake ma kenan cewa abin ma yanzu an yama shi ne ma kuwa na'am a gane da lamin dali kenan na'am sai ka lamanta dali ka ce zaidu na'am tunda fa'ili aka tambaya ya a zaidun aka na'am don ji aka yi ra'ayatu zaidan fa shi kuma sai ka fataha akan dalin sai aka ce a zaida a zaida ni a na'am zaida ni na'am wancan ko a zaidu ni نعم نعم بفتحها da fata hantanta وأزيدني shi kuma bai kasara ha بكسرها shi kuma idan marartu bi zaidin kace shi kuma sai ka ce a zaidi ni نعم shi kuma yake kasara dalin shi kuma sai ka mallaka وكسر النون في الجميع da kasaranta nuni amma duk gaba daya ni ni ni ni za ka ce kowane daga ciki ومن قال جاء زيد wanda yace za a zaidu na farko a zaidu kenan أو رأيت wa زيدا ra'aytu zaidan أو مررت به.
ko marartu bi zaidin kowane ya faɗa ga irin tambayar kaje za ta masa kowane نعم tana nuna inkari a cikin tambaya
وإن لم تكن منونة idan ko ba munawuna ba ce wato ba tanwini a cikin sunan da kai a أتى cikin abin da kai بالمد sai ka zo da madda من جنس حركة آخر kuma الكلمة madda sai ta zama jinsin wasalin karshen kalma idan karshen kalma ne fata ne me yake mujanasa da fata alifi idan rufa ne me yake mujanasa da damma wawi in kasra ne me yake mujanasa da kasra ya to abin da zaka yi kenan نعم tunda babu tanwini نعم نهى yanzu misali kamar cewa وأمره kai ja'a umaru نعم ja'a umaru haka ba tanwini ko to in za ka yi wannan sai ka ce a umaru tunda halin fa'ili ne na نعم a umaru sai ka ce a umaru sai ka kawo shi ko ra'aytu umara نعم ko نعم sai ka ce a umara نعم وأهزمي wa wa hizami ko
wahada hazami can ba in kalar hazami ba sai duha nan da kalma ya kalar hizami can misalin da suke magana din nan shi ne hazamin yake maka magana a nan wajen نعم idan Idan ana wajen. kaga umara ai ba zai zo da jarra bane shi zaka ga ya kauce masa yace marodi bai bai kawo jarra in ya kawo jarra bayan da zai yi misali sai kauce masa sai ya kawo hazami wanda shi ne ke yin jarra eh to marodi bi hazami dai hazami ne to shi ma yanzu za ka yi irin wannan sai ka ce a hazami a gane dai hazami ne hazami to yanzu za ka yi ba sai ka ce a hazami dama halin jara ne kuma ai la yau
لمن قال جاء عمر wanda yake da umaru sai ka ce a umaru عمر a umara ومررت به ذلك dai haza- dai haza- dai hazami a hazami
واما wa imani wa imma tazakkuri واما تذكري ko kuma a tazakkuri ne dan ambato ne so kaji ake ambaci abin kai نعم وهو المقصود به shine abin nufi da shi تذكر باقي اللفظ shine ambatan shauran lafuza shine tazakkurin wato shauran lafuza da ake son ka ambata نعم su kuma ya za a idan an zo za a yi irin faɗe su su kuma ya za a yi faɗe su da wasan jiki kuma فيؤتى في اخر sai a zo a الكلمه ƙarshen kalma بمدة da madda مجانسة wanda لها za ta yi إلى mujanasa la harka da ayira ya da harka ta wasan sai a duba wasan ƙarshe sai a ga wani irin harka ce za ta zo da ita آخر. نعم kamar cewa kai ƙala نعم ƙala ya fita ce to za ka yi sai ka ce kala abin da za ka ce ke in za ka yi ko ya kulu ne sai ka ce ya kulu
na wafi wafi dari ne ko wafi dari wafi dari wafi dari ne wafi dari ya ce a ƙarshe yake son ya yi kawai wafi dari ne na gyara ne
na wani ma taron numi yau na ko kuma taron numi ne kalwakafu can mu can muke magana can da muke magana a alfiyan mu ma ba mun yi magana a can taron numi ba eh kalo kalo hmm?
tarmini tara tanwi tarar mai yau mun yi mun yi tanwi tarar tanwi da gali da shawarar da na to shine wannan da yake magana kalwakafu fi kauli kamar muka biya a cikin tsayawa kawai jarir da yake faɗa na
hakan lillahi ma'azila wal itaban din da wal yake itaban wal itaban wa illa min ne yake cewa yi a kokara a saban din nan da yake magana na kar yi saban to wannan wannan shi shi yake magana wannan baitin yake magana na kaga sai yace wal itaba ne sai yace wal itaban kaga dan tarar mai na yau shi ma shi ma ana yi wa amma ghairu zalika amma wani wannan wa huwa al maqsud huna shine abin da ake nufi da wannan na wani zero zalika wani waɗannan ne na shi ne abin da ake nufi da wannan
na na gano mun zama yin gano